أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغنى عن كرامة وتنخيصها وتغير أن مقال أن المعجزة ومن ذلك المعجزة هي الأمر الخارق للعادة وتأبات تجد على الآلة تجد على الآلة يفيد أن يكون بعد الرسالة بخلافه قبلها كان وتتك فائدا تندى و bayan wato bayan an nabta bayan an aiko mutum annabi to irin wannan abin ya auku bare shi ne za a ce masa mu'jiza bi khilafihi saqamin aukuwar irin wannan lamari da ya saba al'ada qabla ha kafin aiko annabi fa innahu fi wannan in ya faru kamar aiko annabi irhasun haq ayhati ake ta masa ai ta'fisul laha wato ma'ana dan karfafawa ga ita mu'jizatin wal kalamatu karama hiya ma yazharu duk wani abin da ke bayyana ala yadi abdin zahir salahi ta hannun wani bawa wanda kowa ya san cewa mutumin kirki ne to irin ta irin su ne karama take bayyana والمعونة أبن ذلك المعونة كما هي ما يظهر على يد العوام إتجي أبن ذلك فارواق عن حماوة تخليصا لهم لهم قوة دسو من شدة لزوجة حوانا أني غازلة بهم ليسوا كبريس مثلا كمثالي ونسأت مثلا معونة والاستدراج فيكو أبن ذلك الاستدراج هو ما يظهر فيه أبن ذلك بين على يد فاسق بسك فاسقي khadi'atin wa makaran bihi dan yaudara da makirci da shi sai da yayi abubuwa wanda yake ya saba al'ada amma kuma ba musulmi bane shi ko kuma ba musulmin kirki bane shi to wannan istidrabi ake ta masa wal ihana to abin da ake ta ihana kuma iya ma ya zaharu shine abin da ke bayyana ala yadihi bisa ga hannun wani wani ta bayyana gare shi takazziban lahu dan karyatawa da gare shi كما وقع لمسيلمة الكذاب كما إن يأخذ مسيلمة الكذاب سبلا يأتي في في عين معور أو الإدو نمكاه من مسلم الإدو لا سيتو في لتبرأ ولو إذن يوركي لما ينادني فأم يتصحيحة من كم ما هي تمكن فيه كذلك يرمى إحانة وي من إدو سيني يزورون فشما بيننا معجزات to bare wa idan ido ɗayan da baya gani bare ya mai ya mai tofi sai ya buɗe to da ya tofi a idan da baya gani shi kenan mai kan ma sai ya makance sai ya zama dukkan wata fala kuma ya yi tofi fi jahirin a wata rijiya liya kasura ma'uha wai dan ruwan ya yawa ruwan ba ta da rijiya aka ce ba ta da rijiya ce sai dai tofi a ciki haka ya faɗa ba sai rijiya ta kafe kaga an wulakanta shi wata fala kuma yayi tawfiqi bi ilmin a wata rijiya da ba ta da ruwan daɗi li azuba ma hu ruwan ta daɗi fa farat milhan ujaja sai da zama ruwa wanda yake ruwan zarfi kaga shi ma ihana ne wa sayru abin da kake sayru kuma ma'ruf abin da yake sanne wal ibtila'u haka kuma abin da kake ibtila'i kuma ka an ya qala hu ziyadatu marjin ala khilaf adatihi kamar a ce ciwo ya ƙaru bisa ga wanda ciwon yake da kansa a saɓanin abin da aka al'adanta da wannan wanda irin wannan abin ya same shi kuma ibtila'i ya cikin ibtila'i ya afka masa wani ciwon da ba taɓa ganin irin sa bai auku ga mutum to wannan shi kuma ibtila'i ya cikin to da ka wasu tsara a cikin shirin da muka faɗa sihiri da ibtila'i kuma sana daga cikin sihiri ya bayyana a hannun mutum kowa ya samu da shi sihiri ibtila'i ya bayyana a hannun wani to shi ma yana daga cikin waɗannan abubuwa da ake da guda in aka haɗa da wannan ya zama takwas kira yace adat ala rifatihi alama wato da yawa mu'jizoji suka bayyana da shawar jami'i wato sun zama alama dalilan ne wa burhanan da hujja ala rifati hiji da daukar darajarsa abubuwa na ce ta al'ada sun bayyana a wurinsa dan su zama dalili bisa ga cewa wannan madaukakin daraja ne وكراماته رضي الله عنه على قسمين كرامة شهر جانا كثيرية حسية ومعنوية أقوي كرامة تبائنا أقوي كرامة ظاهرة وسيأتي كل منهما إن شاء الله تعالى إن الله يدع رمي بياني أكم وإن كرامة جدادي تظاهرة تبائنا وما علي إن ذكرت منها ما ينبئ الغافل يوما عنها وبالي في جريني in zo da wani abu in zakartu min ha ba laifi in na ambaci wani abu daga ita wannan karama ɗin ta shawar jani ma ambaci sai yan wani abu ya tsiran kaɗan yin biyu wanda zai ba wa alga fila rafkanan ne ga gani wata zikiratan ya kun lahu tafsiratan don ya zama tunatarwa ga rafkanan ne wadin jahil tafsiratan wanda yake kuma jahili ya lura zan faɗi wasu daga cikin karamun na yauman wani rana anha zan ba zan zo da irin wannan abu na karamun shirjin jani don gafili da jahili shi gafili ya wa'azu jahili ya zane يعني ابن مالك جنيه كمل سيدنا رضي الله عنه من كرامات ظاهرة جلية حسية ومعنوية بيوجه الجاني Allah ya daɗi yana da karamomi bayanannu ƙuru-ƙuru na gani na ma'ana wanda za a don su ƙuru-ƙuru dalatin wanda suke nuna wa alama khasawun lawa biyu duk daga irin abin da Allah ya zaɓi shi da jan da shi min al-maqamatil aliyya daga matsayi wanda yake madaukaki war rutab saniya da darajoji madaukaka shine malaka ma alayya ai babu laifi an zakartu min hal ba'da dan faɗi wasu daga cikin irin wannan karamomi ni ma sabata da daga abin da na tabbatar na same ke wuri na ya tabbata a wuri na wanta ha ilmuhu ilayya wanda na sani kuma dan ne zai kuma tafsira da jahili dan ya zama ba jahili ya zama ya zama ala basira da ya gani wa tafsiratan lil ghafili wanda yake wawa kuma a wa'azar da shi wa taqwiyatan lil mu'taqili wanda kuma ya yarda karfafa shi akan yarda abin da ya yarda kai wa qam'an lil muntaqidi wanda yake mai mutu shi kuma kwankwasa shi a tsawaran kwashi kansa a kwankwashe shi wa illa jamba dan haka ba fa hiya ita mu'jiza a karama la yumkin an tuza ba zai yi a bibiyarta ba wala ya fi alaiha alaihi al'abdu wal ihsa ba za mu iya kirga kirga ba bare kirgawa irin karamar mutu da ne girfi kawai za mu zo da su ne saboda waɗannan dalilai akwai mu'taqidi wanda ya yarda a ƙarfafa shi akwai akwai munkiri dan a kwankwashi kansa a kwankwashe shi gazili a sanatar da shi jahili a lurar da shi to waɗannan su ne dalilan sa kawai ke zai faɗa wa ma alayya aidan ce ba babu laifi a wurina ma ma bihi ubajjihul murida wa urdi'ul munkira wal marida ya ba laifi in zo daga wasu daga cikin karamomin shaudani ne abinda ubajihul murida wanda muridi ne na shaudani zai yi alfahari zai yi takama da cewa shaudani yana da wannan karama aihon ya rahu in zo da abinda zai mai da muridi mutabajjahan ai mutasirin mai alfahari ta gani ko wa urdu al-munkira zan zo kuma da abin da zai kwankwashi kan zai tsawatar da munkiri da fadlan jayyina saboda fadlan jawo mai shaɗa na Allah ya da shi ayal muntaqid shi ne munkiri wa huwa ridul muridi al-mu'taqid munkiru shi ne kumfijir al-mu'taqid wal marida ita da munkira wal marida da mai aurin kai bi fata ilimi ne ayal aadi ne aibantawa wanda ke aiban da sai zani za mu faɗi karama sa dan mu kwankwashi kansa mun jiri za mu kwankwashi kansa shi ba muka faɗi karama sai zani wa fil muhtari wa fil muhtari ya ba cikin muhtari sai yake kama su المريد المريض المارد جن من أوان كي هو الذي بلغ الغاية في الشر والمصاري من ذلك متقع الشر لمن شاء كتب مريض منكر والمريد من أوان كي دم قنقش كانسا فلا يطيق asruha insanu yawman wa anhu ya'jizu al-lisan ita in ba da haka ba wala yaqiqu hazaraha al-insanu mutum ba zai iya kididdige karamin kyau da jani ba gaba daya wa anhu ya'jizu al-lisan harshe kuma zai tabiya gabarin bayani akan karamin kyau da jani ah wal muradu yake abin da yake nufi ya aziz sahibuhu wanda zai bayani akan karama mace dan zai gaji wa hal yu'add hadha al mafha'i aw hatta kartu an jumhur an jumhur sama'i shin akwai wanda zai iya kididdige mana tsakon kwani da suke a ƙasa yace adadin su kaza ne aw hal tukattu anjum as-sama'i ko ku akwai ne yi kirin da jaman su a taurari da suke sama kaza ne babu wanda zai iya don haka karamatu kal bahri ko kal qatr wal bahri wal asa wa qimatu ikhfa'uha ay hubb yadi haka mai ya kudul bariyati karamun to dijani kamar dugon ruwan sama suke waye san dugon ruwan sama kamar dugon kamar akwai suke kamar ɗugon ruwan kogi suke don yawa to ba ka shi ma wannan yake akwai wanda zai iya kirdige mana wannan babu to haka su ma karamin mutuwar jami ba mai iya kirdige wa inna ma asaran nazim malam ne mai ya zaɓi a ta'arruda ya yi bayani da zikir ba da karama ta sayyidina radiyallahu anhu ga wasu daga cikin karamin mutuwar jami al-ma'anawiyya wa hissiyya na zahiri da na ba'ini wa in kana sabitu an sayyidina radiyallahu anhu ko da abin da ya tabbata a wurin shehu tijjani annahu kana yakhfiha jiddan shehu tijjani ya koye karama kwarai da gaske ba ya sanya bayyana ta wana hashe tijjani ma yakan hani an tabbini kar a rubuta ma hufiza abinda aka samu an kiyaye shehu tijjani ya yi na karama min mattu hita lahu minha daga irin karama na aka tabbatar da ya yi ya hana ya kar a rubuta fi awwal amri amma farkon lamarin shehu tijjani أخذ ما صرح به جواهر المعاني كما عند معلم جواهر المعاني يبينا نظرا أبن ليس دندوبا إلى أن النهي عن ذلك حرم لجوه الجانيين ضرموت أبن لا كسامون لك كرامسا إنما كان في ذلك الوقت منه رضي الله عنه أو أن الوقت فيه جوه الجان الله يدريه لأنه لا زال يحين إذن في قيد الحياة بينا دريني إذا يحانا عيش كرأي كرأرو تقومي وشأن الكمالي sha'anin kamilai daga cikin bayan Allah a misali hijirin shaurin janar radiyallahu anhu ajma'ina gaba da ihfa'uha ko ita take wa adamul ibtiba'i biha ba za ruɗuwa da ita karama din kama huwa mashhurun muqarrarun fi kutub at-turq kamar da yake bayananne a cikin littattafan tariqa haka kaba mafi yawancin su koyo a cikin musamman da yasa da ba sa so ana bayyana ba ma ba da wafatihi ne sai da amma to ba an ji wajen ya rasu fala ba za ba da yadda ta aure da yake kirkirin a zo da ambatan wani abu min ha daga cikin karamarsa bina ai hal ma'anawi wal hissi a ba da labarin karamar shi wani zanta zahira ta baɗina lam na lalli alayhi jamhuru na abin da mafi yawa suka tafi min ahlus sunna daga malaman sunna radiyallahu anhum Allah ya dade su wujubu itiqadi jawazi wuquha san hadu dukkan su ma malaman sunna cewa wajibi ne a kudurta cewa halal ne a kuwar karama ga waliyai waɗannan su kai sun bayyana ma ala anna inkara ha mutum bid'a a mutum wato karama ta waliyai bid'atun bid'a ne wa munkiru ha dinne karama ta wani mubtadi'un kan bid'a ne yuqta alayhi suwar khatima ana jin tsoron ma inda ya da baya ba ga wannan ra'ayi zai mun kuna cika والعياذ بالله تعالى ما من صحيح الله رقم ونسكا دم لمكابرته دم جرمان كانسا ومصادمته ذكرون لإيكي لنسوس الكتاب ونسوس القرآن والسنة للسنة وخرقه سمود يا كيت لإجماع الأمة أبند الأمة تحقاقه سوى هكا دم إنكارم كرامة سوى هكا مبتدعين لقوم أبند أجي مسجد أورو قال ابن حجر ابن حجر رحمه الله تعالى الله يجزاه خيره الذي عليه اهل السنه ابن معلم السنه في شيء والجماعه الجماعه من الفقهاء الى زمان من بدء والاصوليه الى معلم اصول المحدثين من في معلم حديثي khilafan dan sabani lil mu'tazila ga mu'tazilawa wa man qalladahum da wanda yayi irin ra'ayin mu'tazilawa fi buhtanin cikin kirkire kirkiren su wa dalalihim da batan su anna zuhura al kalama karamatu cewa wai bayyana karama ala yadil awliya'i ta hannun waliyai wa hum al qa'imuna bi huquqillahi mukassan waye waliyai sunan suke tsaye da haƙoƙin Allah وحقوق عباده لحسنا قيل كلا ولحقوق بيان الله لجمعهم بين العلم والعمل دم سنها أكان إلمي لأيك لإلمي وسلامتهم كما سنكبتا من الحفوات لقوتا وغير لتنفقه جائز عقلا ونقلا أتكتب بيان الكرامة أورد إنهم وإنهم حلني أهنكلي لكما قرآن الحديث إذ لو لم تكن الكرامة جائزة الوقوع لم تقع دم idan karama ba halatta auko ta ba halal bane to ai da bata auku ba ina ta auku wa qasabata uquha ga tabbatar takwa ita ka ta tabbatar bi nafs alkitab wa sunna da nafsina alquran da hadisi wal athar alkharija da hadisi wanda suka fitar an haddul hasan wanda ba za a iya kiri da jewa ba wata adari da kuma bibiya da kiri da jewa da wa ahaduha da kuma ahadin da kunta wa in lam tatawatar ko da bata zama mutawatiri ba an dai samu ahadisai bi nafsil kitabi wa sunnati a wa lam taqbal majmu'u to duk abin da aka ce malamai sun hadu yufid al qata bila iskalin to yana tabbatar da wannan abu yanzu haka yake ba ko kanto wa kaifa yake yaya wa qut tawatiru tawatiri aukuwar abin da ya zo ba sau ɗaya ba sau biyu a jere karnan fa karnan karni bayan karni wajilan fajilan daga wannan wannan wato daga wannan wato jili wannan jama'a zuwa wannan jama'a ya auku ya gani wa kataba ulama sharqan wa gharban kuma malamai na gabas da malamai na yamma sun yi rubutu na dikatan da zalika suna magana cewa akwai karama wala yunkiru zalika illa ghabiyyun mu'amidun sadaka duk wanda kaza yana musu akan karama ba wani bane sai wawa mu'anidun wanda yake ne musu intaha wa qawlul allamah ibn hajar ibn hajar da yake inna wa qasabata wuquha bi nasl kitab wa sunnah yace an samu alqur'ani da sunna sun tabbatar da akwai karama yisiru abinda malai yake nufi ya nuni ila nahawi zuwa ga irin abin da ya zo a cikin alqur'ani mai girma من قصة أهل الكهف لابار متعافكاري ولو بسيهم لزمن لسكيتي أتكين قوغونا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة بكرة طريقكو بترى سكيتنا زولا أتكين قوغو Allah na jiji za su dama da hagu ɗan wannan shekaru tufarsu ba ta tsufa ba jikinsu bai rufe ba tsawon wayannan shekaru kaga ai karama ne ba annabawa ba ne kagani ko waliyyi ne saboda wannan karama ne kama zakarallahu ta'ala kamar inda Allah ya ambata ruqudan suna kwance lam tabli thiyabuhum tuhubun ba tuha ba tuha ba wa lam tatagayyar ajzamuhum jikin su yana nan inda yake yuqallibuhum al-haqq tabaaraka wa ta'ala zata al-yamin wa zata shimal Allah ya juyar da su su kwanta a dama wani lokaci kuma a juyar da su su koma hagu ila akhir al-qisas har zuwa karshen kisa da nan ya gaba daya kaga wannan ai ba annaba bane saboda ka wannan abu da ya faru ga ashabul qari karama ce ga ta tabbata a cikin Qur'ani wa ila misli istabil khadir ma Musa alayhi salam haka kuma mu duba ga labarin abin da ya auku ga hadiru tare da annabi Musa wannan abuwar da suka tabbata shi abu kaza yi abu kaza ne sa kai kaza zan baka labari ne sa kai kaza zan baka labari yin gaba da labarin duka abubuwan da ya faɗa kaga wannan karama ce ga hadiru وما قص الله تعالى في ذلك الأمن الله بعد الأبار زمن موسى الحضر فيما قال كرامته وإلى ناوي هكذا زواج كما إرم ما قص الله تعالى تبارك وتعالى أمن الله بعد الأبار في شأن مريم عليها السلام فالأبار مريم من قوله سبحانه وتعالى لقد الله كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا لصدق زكريا النبي زكريا يتقورنتا sai ga mai rabin da take sai samu abinci ba na lokacin ba in lokacin rani ne sai ya tadda abincin da sai damuna ake samu in lokacin damuna ne kuma sai ya je ya samu abin da sai lokacin rani ake samu a wurinta kaga ba annabi ya bace saboda ga wannan abu karama ce anna laki haza ah sai na kike su kike samun wannan ne al huwa min indillah Allah ne daga wurin Allah nake samu kaga wannan karama ce ga Maryam ya'ani abin da yake nufi abin da yake samu abun da min al-fawaki yakan samu kayan marmari war ruqad danyan kayayyaki fi gair ibanin ba a lokacin su ba hasab ma zakaru fil ayat al-karima kamar da malamai suka bayani a wannan aya wa ila nahawi malam kuma yana nuni ne zuwa ga irin ma amara Allah ma amara Allah ta'ala bi abinda Allah ya umarci sai da tana maryam nan halil jal'i da girgiza wani kututturan dabino بيت وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رقبا جميعا كتترا دبيوني يا بوشي أما إذن تتقطع شي تجيجرا سيقوم وطني يا يا أجوانا كلامنا قالوا سكتي وكانا يا بسم كتترا دبيوني يا بوشي تتحقق به المواشي دبوبي سيسو سنا goje biki a biki kamar yadda dabba take ta samu itace ko wani bango da jin wani kai sai da dinga goga jikin da azu to haka wannan kutatturan da ne yake amma da Maryam ta zo ta taba ta girgira shi sai ya ganye ya yi aya ta diba kaga shi ma karama ne tunda ba annabi ya bace kuma a cikin alqur'ani ne kaga an tabbatar da samun karama a cikin alqur'ani falamma hazatu da ta kama shi ta girgira irta hala gusnan sai ganye ya ni an wa asmara lihi ne take sai ya aya ta diba wai la na hawi kuma yana nuni ne malam zuwa ga irin ma qasa Allah tabaaraka wa ta'ala irin abin da Allah ya bada labari fi sha'an Asif bin Barhaya wato waliyin nan na zamanin Annabi Sulaiman tare da Annabi Sulaiman fi ihbarihi arkab al-khayr da Annabi Sulaiman ya nemi a kawo man a kawo mai gadan barkisu wani yace sa'ati ka bihi qabla an taquma min maqamik zan kawo maka gadan bilkisu kafin ka tashi daga zaman fari da kake yi in zauna da safe sai yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ina son wanda ya fi haka sauri to qala wa qala allazi inda hu ilmun min alkitabi ina afi bin balaha ana atika bihi qabla an yattanda ilayka tarfuk ni zan zo maka da shi tun idan ka bai kibba ka san ko ya kibe ke kib to tun bai kibba ban ni zan zo maka da shi an ce yana da ismullahi al-azam saboda haka da su yamma kuma zalika ya daga cikin bayanin karama ga abin da ya zo cikin alqur'ani qawluhu ta'ala fadin Allah da yake ya walladina amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya an tattaqullaha an kuka tsoron Allah yaj'al lakum furqanan Allah bai sanya muku wato hujja wal furqan ma lamai suka ce furqanu dinnan zakaru annahu nurun Allah bai sanya muku wani haske haske ne ya ba'u Allah da Allah ke sanya fi sudurul mu'minina a cikin kirjin mu'minai almuttaqina masu tsoron Allah yufarriquna bayna al-haqqi wal batil da suke bambance tsakanin wannan abu mai gaskiya ne wannan abu ƙarya ne wal hasani wal qabihi da wannan haske shi gane wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne wala yazadu yaka zayadu taqwa taqwa ba ta gushewa tana karuwa tana karuwa hatta ya buluga ila al-kasbi har ya kai matsayin kasafi wal isla ala asrar al-ghuyub Allah ya nuna maka asirce asircen gaibansa in tsawatan ci gaba da ci gaba da ci gaba da ci gaba sai sai matsayin kashafi kuma zalika yana daga bayanin karama alqur'ani ma zakaru fi tafsir qawli ta'ala abin da suka faɗa tafsirin al-ayan nan da Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah akwai bushara gare su a nan rayuwar duniya akwai bushara gare su a lahira min annal bushra aka ce bushra din abin da ake nufi al-karamatu Allah zai ba su karamomi wal futuhu da fatahi allati yukrimu biha al-haqq wa azza wa jalla ahla al-ikhlas wa Allah yake girman mu abota ikhlasi da ita wa tamkini da tabbata min ibadihi al-mu'minin da cikin bayan sa mu'minai wannan alqur'ani kenan ba hujja ta cewa lallai akwai karama sai kuma amma sunnatu sunna kuma hadisi kenan wannan zalika yana daga cikin wannan ma fi hadirai abin da ya zo a cikin hadisin جرير جبر وكلام الطفل da zancen yaro da ya ji bara'atihi fi mahadihi da kubutarsa a cikin yana cikin tsumman haihuwa ومن ذلك يا daga wannan ne hadisu hadisu manzala da yace kana fi fil umam qablakum muhaddathuna akwai wanda ake cewa muhaddasai wanda in kuka yi magana sai abin ya hanku akwai su a cikin al'ummar da suka gabata fa in yakun fi ummati to ni ma al'ummata an akwai irin wannan umaru ibn al-khattab yana daga cikin su ومن ذلك يعني daga abin da yazo a cikin sunna gani ko lokacin da ake ta magana akan jiya la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna in ana lokacin farkon shiga musulunci ana san jiya wani ya sha jiya sai ya tafi sallah da ya je sallah dillala din nan sai cire ta qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun وأنتم عابدون ما أعبد وأنا وأنت ونحن عابدون ما تعبد لا لا إنما لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنا ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لا لا لا فيكرف ذاك تعاب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون kar wanda ya duk wanda lokacin sallah ya kare ta jiya har sai mutum ya zama yana cikin hankalinsa ya san abin da zai faɗa. To, wata aya ta sake sauka kuma, aka ce wafi akwai isini a cikinta wa manafi'u linnas. Akwai amfani, akwai zunubi a shan giya amma kuma akwai amfani. A'a, sai ga umar ya Allah, ka saukan mana da bayani mai warkarwa game da giya mana. Shi ne Allah sai saukan da innamal khamru ko har inda kai rijis min amali fil an fajtanibuhu nan Allah sai sauka na bayani su to amma ba ta kurin gaba kida to daga sai na Umar da zai magana kan abu sai Allah ya saukar da aya a daidai abin tungala ta akwai muhaddasuna al'ummar da sai gabata in al'ummar su akwai to sai na Umar ya daga cikin wannan zalika ya daga wannan jima kisatu sariya a kisatu sariya إذ قال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر yana madina yana shine sarkin mu'mina a lokacin yana madina yana hutuba alal minbar bisa ga minbari a cikin hutuba kawai sai aka dana cewa ya sariyatul jabala kai sariya ka hau dutse maza maza ka hau dutse maza maza ka hau dutse yana cikin hutuba sai aka dina faɗa haka man taraka al-harama zalla duk wanda ya bada martiki ba zai kaskanta wata mai asariyatu zalika wa huwa binaha wanda sariya yana na hawan da sai da ya ji magana sai da na umar daga daga madina din nan kaga wannan karama ce da sai da na umar da sai da na umar har ya hango shi daga madina yana yana kan yana yana kan minbari yana hudwa ya hango sariya abokan gaba sun biyo ta bayan su za su halaka shi yace masa maza maza maza ka haudu dan nan maza maza ka haudu ne sariyan ya ji ومن ذلك ita ina daga dai wato karama isbabu abi bakr siddiq radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya bada labari bima fi badin zawjihi abinda ke cikin matarsa matarsa tana da ciki da ciki yace araha jariyatan ayna ganin matace wa kana al'amru kadhalika sai ku sai ku abin da zama mata din kuwa ومن ذلك يا daga cikin dai karama istiya'ul mala'ikati min Usman radiyallahu anhu mala'iku suna jin kunya sayyidina Usman daga karama ta jima ga Usman ومن ذلك يا daga dai wannan maru an sayyidina Abdullah bin Salam radiyallahu anhu ah Abdul Salam ya shiga wajen sayyidina Usman Allah ya dade shi da yamin lazi utila fi ranar da aka kashe sayyidina Usman وقال له سيدنا عثمان رضي الله عنه لو يجي غورن سيدنا عثمان يجي دشي atara hari tsada ka kaga wannan kafar da kake gani ko wannan kusuwar da kake gani ka ganta yace fa inna rasulullahi kaga manzon Allah tara ali minha na ga manzon Allah ta wannan kafa fa qala yace ahsaruka ya usman abokan gaba fa sun cewaye ka cewaye suke da gidanka قلت نعم كذا من قال ايه هكذا يا رسول الله بأبي أنت وأمي iyaye uwata da ubana na ba da su fansa gare ta fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce sayyidina Usman in ita in ka so sayyidina Usman nusirta alaihim mutumake ka a kan wayan ce ta in kuma ka so aftarta inda na ka yi buɗe baki a wurinmu dama kafin da yamma ne lokacin azumi ne kuma fakultu sai sai na usman sai ce bal absur ma indakum na zaɓin sharuwa tare da ku fakutila sai aka kashe shi ko kabla buruzi shamsi sun rana ba ta fa ba min zalika lamin daga wannan rana sai ya sharuwa tare da su annabi to kaga dai wannan shi ma ai karama ce ko ta tabbata ga nan a hadisai ومن ذلك الفتح لمولانا علي رضي الله عنه في العلوم وغير ذلك على cikin karama irin fatahin da Allah ya sayyidina Ali a ilimi da manzo Allah ya ce wa ana madinatul ilmi wa aliyu babuha ni ne birnin ilimi sayyidina Ali shine kofar wannan birnin kaga shi ma wannan karama ce ga sayyidina ali Allah ya yarda da shi to alhamdulillah sai mu tsara fatiha da salatul fatiha وعلى آله حق قدره ويسره ولينا مولانا الحمد لله رب